بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya haɗa mu wannan safiya ta lahadi kamar da muka sani darasinmu na zakatul lafan ya dawo lahadi yadda ya saba shekarun baya can yau sha shida ga watan jumada al'ula shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha biyu ga watan daya a shekara ta 2020 na lissafin miladiyya wannan kuma shi ne darasinmu na 88 a karatun da muke a wannan littafi mai albarka littafin zafatul lafan fi masayid shaitan na malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala muna babi na sha ɗaya da malam yake mana bayani akan magunguna abinda zai taimaki mutum ya zama magani a gare shi dangane da in kansa ya fi ƙarfinsa wato matsalolin da suke taso masa daga ƙashin kansa nafsuhu da kuma abin da ya shafi waɗannan manya-manya magunguna ya ambata mana guda biyu na farko yi wa rai hisabi kai wa kanka hisabi akan abin da kake aikatawa na biyu ka saba wa ran abin da ranka yake so ya tafi a kansa to kai ka saba masa don baka saba wa ranka ba za ka zauna cikin bakin ciki za ka aikata abin da za ka kai nadama to sai kasa mana abin guda gida biyu wannan biyun yadda ya kasu sai fara magana akan muhasaba din muhasabatin nafs ita ce buɗaɗa mana ita da faɗi wanda ko rabin shigar ta bin yana mana magana akan fara nakalto mana maganganun as-salafu salih bayan ayoyi da hadisai ya mana magana akan maganganun malamai magabata akan muhimmancin mutum yi wa kansa hisabi magana ta ƙarshe da ya kawo mana ita ce ta malik ibn dinar rahimahullahu ta'ala inda yake cewa rahimallahu abdan qala li nafsihi alasti sahibata kaza alasti sahibata kaza sannan thumma zammaha ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا شيني زنتان كالشكو سيكم يكاومنا يتي وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال ناسا من يقبع زنزو كان ولين إنا سبود أبينا دا ألاك آدنان إن يتي أنقوتن تا إتري كو كم متون ba fa kai na gangar jikinsa ba mutum mutum a ƙashin kansa da shi ne fassarar nafsu da muka in ba manta ba muka tafi akan me ake nufi karka ce rai ya zama ruhi ba ruhi ake zance ba ishe shi wannan abin da ake ce ma nafsu an kwatanta ta dangane da mai ita kamar shariki ne a dukiya wanda kuke tarayya a dukiya kuka mallaki dukiya ɗaya kuke kasuwanci kamar yadda makasudin abin da ya sa kuka yi tarayyar domin ku yi kasuwancin ba zai cika ba ku samu riba sai idan an yi sharaɗin yadda aikin zai gudana kai da ka ba da dukiya shi ma ya ba da wani ɓangare wanda yake gudanar muku da wannan dukiya sai kuna bibiyarsa ku bi ku ga me yake aikatawa a zo a yi lissafi an ba da kaza an ba da kaza rana kaza an yi kasuwanci kaza duk dai wannan mun yi zancen sa to sai an yi wannan sannan za a ci nasara to kamar yadda tsakaninka da abokin kasuwanci haka kake yi to haka za ka ɗau kanka ɗin nan shi wannan nafsun da kake tare da shi da yake tare da kai ka riƙa bibiyarsa kana sanin me yake yi to shine ya zo mana kuma kan daga cikin manya-manyan abubuwan shine akwai ra'asul mali wadda shi ne abin da ake bayarwa a matsayin jarin kasuwanci abinda ka ɗauka ka dunkule na maɗuɗan kuɗi ka miƙa domin a kasuwanci da shi babba daga ciki in kana magana dangane da wannan nafsun naka to waɗannan su ne jawarihuka gaɓuɓɓen jikinka su ne capital ɗin a kun fahimci misali yau in za ka yi kasuwanci da mutum ba kana ɗaukar kuɗi ka miƙa masa ya je kasuwancin da shi ba sai a zo a raba riba to a wannan kasuwancin da yake tsakaninka da kanka abin da za a bayar a matsayin capital wato jarin da za a buɗe kasuwancin da shi su ne waɗannan gaɓuɓɓa naka da idanka da kunnanka da bakinka da harshenka da farjinka da hannunka da ƙafarka waɗannan su ne suke zama maka sababin ka tsira a duniya da lahira su ne kuma suke zama maka sababin ka halaka a duniya da lahira to su ne abin da za ka miƙa a matsayin jarin kasuwancin da kuke da kai da kanka to sai kawo mana misalai daga alkur'ani yadda allah maɗauki ya sanya waɗannan abubuwa a matsayin su ne jarin yadda za ka fahimci abin yadda ya kamata ƙullil mu'minin ya zubbu min absarihim wa yahfazu furujahum yi zancen ido da kiyaye shi da farji da kiyaye shi ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يما قنا أكن أفرك تفيع تاك أمد ذاك ألا يا هنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يما قنا أكن ودن جي دقني دكما زوت يركع وكل عبادي يقول التي هي أحسن القول مجانا اللسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا دشيمان أولا اللين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد نم ما قدمت أنا نفهم ما قدمت أيديها لغد أبين دهنا تسكى أي كتاب من هنو غالبي دشي أكي أكي ما كتي أموما وأنا نقبو بعدين ده أبين تسكى أي كتاب دومين غوبي nan ne muka tsaya yanzu kun mun dawo kan siyakin kowa ya fahimci zancen da ake to sai ce fa idza sharatha nan ne zamu tashi idan ya sa mata tsarin da za a tafi ai mu'amala akai shine sharata al musharata shine ka sanya ka'idar da za ku yi mu'amala dokoki sharuɗa ka ce in an yi kaza to za a yi kaza in an yi kaza za a yi kaza ai babu kasuwancin da ake yin sa babu wannan musharata din to yanzu da kai da kanka ne kuka shiga kasuwanci wajen yadda za ka rika muhasabar ran ko kanka shine za ku yi wannan sharuɗa fa idza sharataha ala hifzi hadhihi aljawarih kai musharata da kai da ranka ko da kai da kanka akan kiyaye waɗannan gaɓuɓɓa in taqala minha ila mutala'atiha to daga wannan sharaɗin sai kuma ka tashi daga musharata ɗin zuwa mutala'atiha wal ishrafi alaiha ka riƙa leƙe ka zuba ido ba haka kawai za ka yi ihmali ba in kai ihmali za ka halaka ihmali shine ka rabu da abun kai sakaci kai watsi da kanka baka bibiyar kanka akan me kake aikatawa to dole ka riƙa mutala'a kana leƙawa kana hange kana gani kana ishrafi kana supervising kenan alaiha wa muraqabatiha da lura da ita sau da ƙafa kana bibiyar kanka me kake yi ya kai wani dan wani a matsayinka na bawan Allah yau me ka aikata a zamanka da safe kai kadai me kai ba mai ganin ka sai ubangiji kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza me daidai a ciki me ba daidai ba ka dauki matakin ci gaba da abin da yake daidai ne ka ɗauki matakin daina abin da ke ba daidai ba fala yuhmilha kada ya watsi da ita in kai sakaci ka rabu da kanka din nan to hakika zai halaka maka waɗannan abubuwa guda bakwai in ya halaka maka waɗannan abubuwa guda bakwai za a rusa maka jarinka na kasuwanci shikenan an tashi taltal bataiti babu komai kuma an shiga hasara hasarar da za a zo a yi nadama a kanta yace fa innahu in ahmalaha lahzatan inda koda gwargwadon kiftawar ido ka kau da kanka baka lura da wannan kan naka kai masa hisabi ba to waqa'at fil khiyanati za ta auka cikin cin amana za ta ci amanarka wannan ran naka ko wannan kan naka wala budda wannan ba makawa sai abin ya faru haka in dai ka kau da kanka baka lura da me kake ba kace kawai bari ka bar waɗannan gaɓuɓɓan naka a hannun kanka ɗin nan wannan nafsin naka ba tare da kayi muraƙaba kayi muhasaba ka bibiya ka bi diddigi ka tambaya ka ga motsi ka ga zama ka bibiyi me ake yi ba to waɗannan gaɓuɓɓa naka za su halaka sannan har a lalata maka in ko waɗannan suka halaka to uwar gidansu ko uban gidansu gaba ɗaya zuciya sai ta lalace kar ku manta zancen mu na duk waɗannan misalai na yadda za a gyara zuciya ne nafsunka shine mai kula da waɗannan gaɓuɓɓa guda bakwai in kuma suka lalace to zuciya za ta lalace tunda zancen mu duka yana da alaka ne akan gyaran zuciya da lalacewar zuciya Allah sa ana bibiya ana fahimta ai to sai ce wala budda fa in tamada ala al ihmal in ka zarce akan rabuwa da kanka baka muhasaba sa baka hisabi baka bibiya baka tambaya baka dubawa da muraqaba tamadat fil khiyanati haka nafsun haka Allah ya shi musamman al'amaratu bisu'i din kamar da muka yi magana a baya yawwa in dai har ka bar tutu ba ta umarni da komai sai mummunan abu don haka me za ta za ta kiyana za ta kalli banza za ta kalli wofi za ta kalli haram da me da ido sannan za a faɗi magana ta ƙarya za a yi giba za a yi shaidu za a ci mutunci za a yi zagi wannan menene shi ma a babin haram sannan za ka yi amfani da farji zai je a yi zina a yi luwaƙi a yi duk abin da ba daidai ba duk ta hanyar mai waɗannan za a yi amfani da hannu a yi sata a yi zalunci za a yi amfani da ƙafa a taka zuwa inda ba daidai ba haka nan dai duk waɗannan gaɓuɓɓa haka zai bari ya yi ya sanya ya yi khiyana ya yaudare ka shi kanka ɗin ya jefa ka cikin wannan matsala hatta yadhhaba ra'sul mali kulluhu sai ya zama cewa abin da ka sa na dukiyarka na jarin nan sai ya halaka baki ɗaya waɗannan gaɓuɓɓa guda bakwai kenan ai ba ku manta su ba famata a hassabin nuqsani don haka duk lokacin da ka ji wani ɗan wato ja baya a addininka na ƙasa ta same ka a addini in taƙala ilal muhasabati daga kaji cewa alaƙarka da Allah tana nema ta lalace saboda yaudarar da kanka yayi maka wajen lalata ka ta hanyar waɗannan gaɓuɓɓa to maza maza ka tashi ka koma zuwa ga muhasaba kamar yadda abokin kasuwancinka daga kaji alamar yana nema yaudara musamman fa mai yaudara dama mai yaudara ne kai ka ɗauke shi za ku tafi ku kasuwanci amma fa daga ka kau da kanka to zai ɗan zaru wani abu kana kau da kanka zai fuzgi wani abu zai je lalata a hankali hankali mai zai faru sai a lalata uwar kuɗi ana lalata uwar kuɗi kuma mai zai faru kasuwanci ya taɓu ya lalace to daga ka fara jin ɗan rauni rauni riba ba ta saba zuwa sosai ba me za ka yi to sai a tafi muhasaba sai a hisabi sai ka ce kai bawan Allah zo mana sai a kira auditors ko in kun sa auditoci sai a zauna a yi lissafi niyya muka yi ne rana kaza muka fara kaza to na ba da kaza ka ba da kaza to kamata ya a ce da muka shiga cikin kasuwanci kaza an samu kaza an samu kaza an samu kaza ina kyautata zaton ka je wuri kaza an kulla ciniki kaza an yi kaza an yi kaza to me aka samu ai wani menene hisabi kana bibiya to haka ya kamata ka riƙa bibiyar kanka yadda zuciyarka take ɗaukar ka yadda kanka yake janka ka je ka aikata kaza yau ka aikata kaza yau in ka ji kana da rauni wajen alaƙarka da Allah to maza maza zauna da kanka kai wa kanka hisabi don ka sauƙaƙa ma kanka hisabin gobe kiyama ya ke ƙafa me kika aikata yau ya kai ido ya harshe ya baki me kaci ya farji ya hannu duka ka riƙa bibiyar me suke aikatawa domin in ba haka ba sai ka kwanciki kamar da ake cewa a hausance yace fahina idin to a wannan lokaci ya tabayyanu lahu haqiqatul rub haqiqatul rub ribhi wal khusran ya tabayyanu lahu haqiqatul ribhi wal khusran haqiqanin abin da ya auku na riba ko hasara ko faduwa kenan to zai bayyana domin in aka yi muhasaba kamar da dai dama kun ga yanzu ilimin accounting sunansa kenan fa da larabci ilmul muhasaba al muhasaba al maliyya saboda me kididdiga ce lissafi ne kaza ya shigo an yi kaza an yi kaza an yi kaza da shi shine kaza ya fita ko ba haka bane debit da credit da sauran lissafi lissafi ya za a yi kaza ya za a yi kaza a duba abubuwan da aka fara abin nan da su kasuwancin da su da kuma me aka mallaka assets da liabilities duk da kun san waɗannan abubuwa to haka dama wannan shine ilimin kai kanka ka duba ka gani me ka ajiye me kake amfani da shi yaya kake amfani da waɗannan gaɓuɓɓan da Allah ya baka ajiya wannan fa shine hisabi dan Allah da in aka yi maka wannan misalan da wannan kwatancen zaka fahimci abin ko ba zaka fahimta ba shi yasa malamai sun iya fahimta wannan irin misali musamman kuma malam ibn qayyim wannan misali da ya mana da harkar kasuwanci yayi kyau kwarai da gaske anan ba inda dan adam zai gane wannan misalin dama sai da irin haka domin babu abin da yake mai girma a zuciyarsa irin dukiyarsa yadda zai ɗauki dukiyarsa ya miƙa hannun wani ya kula da ita ta hanyar kasuwanci to idan bai zuba ido ba za a tafi a bar shi a baya to sai ce fa'iza a hassa bil khusrani daga ya ji a jikinsa za a samu faɗuwa a wannan kasuwanci wata ya ya samu ya ƙini akan cewa to faɗuwa tana nan zuwa me zai yi halayen mutum kafin faduwa ta zo in ka ji yaƙini a zuciyarka cewa za a samu wannan faduwar a kasuwancin da kuke da kai da abokinka me ya kamata kai zama za ka sai ta auku ko kuwa za ka ɗauki matakin ka gyara to shine sai ka sai ce istadraka minha ma yastadrikuhu shariku min sharikihi take a lokacin sai me kamar irin yadda abokin kasuwanci zai riski harkar ya dakatar da faduwar ya tabbatar da riba aka samu to haka kai ma wajibi ka riski kanka ka gyara abin da zai iya gyaruwa kafin abu ya lalace ta hanyar me minar ruju'i alaihi bima madha sai a koma zuwa ga shirikin nan da abin da ya gabata a baya sai a ce to an binciko an yi kaza an yi kaza zaka dawo da shi ba mu yadda ba abin da ka dauka a baya ko yadda ka jawo wannan hasara ba mu yadda kai zaka dauki responsibility shine ma'anar ar-ruju'u alaihi bima madha والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل dangane da abin da yake kuma nan gaba to sai maza a zuba ido a kiyaye a kula abin da ya gabata a baya a ce to za a dau mataki akan kaza zaka dawo da kaza to ba komai ni ma na yafa kaza ko kuma ni ma zan ci ko kaza saboda abin ya ƙara ƙarfi amma nan gaba kuma sai a ƙara zuba ido ko a dau ma'aikata a ɗora a kansa ya zama a ƙarƙashin wani ana lura da shi duk wannan dai matakai misalai ne da malam ke bamu na yadda za ka yi mu'amala da kanka sai ce wala matma'a lahu fi fasqi aqdi sharikati ma'a hadha al-kha'in wal istibdal bi ghayrihi sai dai bambanci babba tsakanin kasuwanci tsakaninka da abokinka mutum da kuma wannan abokin kasuwanci wanda ke shine kai kanka wato nafsinka babbancin babba ne shi abokin kasuwancinka za ka iya rabuwa da shi za a iya fashul aqdi za a iya rubuta contract ɗin gaba ɗaya a ce to gaskiya ni na ga tafiyar nan tamu ba za ta yi ba a zo a warware wani abu ko a ɗauko lauyoyi ko a ɗauko actuarial mutanen da suke masu lissafin dukiya a zo a ce to gaskiya an ga ci gaba da wannan kasuwanci ba zai yi don haka daga yau an yi fashi an dakatar da wannan contract an dakatar da yarjejeniyar kasuwancin ya tsaya in dan adam ne a zaka iya haka to sai ma ne yake babban bambancin wancan kasuwancin da wannan shine wannan irin sharikin naka ba wanda zaka musanya bane kana nan tare da shi wala budda shine nafsuka ko zaka iya korarsa ba da ka kori kanka kai ne kai kana nan a kai din to duk kuma waɗannan gaɓuɓan kana tare da su dole zai halaka maka su in baka tashi tsaye ba don haka gwargwadon hankalinka da fahimtar muhimmancin alaƙarka da Allah da yadda da cewa za ku haɗu da Allah cewa kamar da zai zo ya mana nan gaba in har kana da hankalin da kasancewa sakamakon abin da za a samu a wannan kasuwancin wato ribar ribar nan ita ce shiga aljanna sakamakon hasarar da za a samu a wannan kasuwanci karɓari abin nan faɗi wannan ita ce mai shiga wuta da dawwama a ciki to gaskiya in kana da hankali tun yanzu wajibinka kai wa kanka hisabi tsakaninka da kanka an fahimci misalin ko ba a fahimta ba wanda ko ba shi da hankali to shine zai ci gaba da ihmali ya rabu da ran ba zai saba mata ba kaga in kai hisabi dama ba akwai mataki da zaka dauka ba in ko a kasuwanci ne in an yi bincike an yi bincike an gano cewa akwai yaudara daga bangaren mai aiki da dukiya me za a yi za a dau mataki matakin shine a rabu da shi a saba masa to wannan kuma wanda kuke kasuwancin da shi shi wannan nafsin babu dama ka kore shi yana nan tare da kai to shine sai ce wala matma'a lahu shi mutum ba shi da kwaɗayin ba shi da yadda zai yi fi fasqi aqdi sharikati a ce ya warware wannan abin da aka kulla na wannan kasuwanci ma'a hadal kha'imi tare da wannan mayaudari wal istibdal bi ghairihi ka canza shi da wani ba zai yiwu ba fa innahu la budda lahu minhu wannan kan ba makawa sai ka tafi da shi falyajtahid fi muraqabatihi don haka babu abin da zaka illa ka dage ka cije ka daure ka zage dantse wajen muraqabar wannan ran naka wa muhasabatihi da kuma yi masa hisabi wal yahzar min ihmalihi wallahi kul karba da shi kace ba komai yaje ya karata in ka rabu da kanka kace ba za ka yi wa kanka hisabi ba duk abin da zuciyarka ta kada maka shi za ka je kai ba za ka saba wa san ranka ba to shikenan halaka ta zo ko ta waɗannan gaɓuɓɓa sai su je su lalata zuciya dama zuciya ita ce wakilin da ta turo an fahimci abu to sai ce wa yu'inuhu ala hadhihi almuraqabati to yanzu zai shiga mana bayanin abubuwan da za su taimaka maka akan wannan muraqaba din wannan hisabi wannan lissafi wannan kididdigar wannan auditing din kamar da ake faɗi a zamanin yanzu yadda za ka yi wa kanka bincike wa yu'inuhu ala hadhihi almuraqaba wal muhasaba ma'arifatuhu annahu daga cikin abin da zai taimaka maka akan wannan muhasabar yi wa kanka hisabi din kasancewa kullum majtahada fi hal yau gwargwadon ijtihadin da za ka yi a yau kai wannan muhasabar min wato istiraha min hagadan to gobe hutu za ka samu in yau ka daure kai wannan hisabi ka gyara aiki to gobe hutawa za ka yi za ka huta ko ba za ka huta ba yanzu in ka san kana laifuka kana kaza kana kaza kana kaza duk duniya ba wanda ya san wani laifin irinka ko akwai wanda ya fi ka sanin laifinka duk cikinmu na kowa ya san abin da yake a ɓoye sai ubangiji da ya halicce shi ba ka tsammanin wani ya zo kullum ya maka wa'azi irin kai kanka kai wa kanka wa'azi yi wa kai wa'azin nan ku shine wannan muhasaba din ka zauna ka lissafa nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza in kai wannan lissafin me ya sakamakon da zai jawo zai jawo ka ci gaba da aiki mai kirki kuma ka daina na banza to in har ka ɗau matakin da za ka ci gaba da aikin kirki ka daina na banza me zai faru za ka ƙara ayyukan lada za a kankare maka zunubanka to ran kiyama me zai faru in aka bo ina wani dan wani sai a kira ka za a yi kididdiga ko ba za a yi ba an gama ta kayo kanka a duniya a duniya ka lissafa ka ga abin da yake daidai ka ci gaba ka lissafa ka ga abin da ba daidai ba ka daina don haka wani aiki me za a bincika ran kiyama abin da sai kawai a ce ai ma hisaban yasira zo wuce shiga aljanna shikenan magana ta kare ka huta ko baka huta ba don haka shine kullum ijtihada al-yawm istiraha gadan in ka kai ijtihadi a yau a yau shine rayuwar duniya ka gyara abin da ke tsakaninka da Allah to gobe sai ka samu hutu idza sara al-hisabu ila ghayrihi musamman in ya zama hisabun kuma wani ne zai maka gobe ba kai za ka yi kanka ma'ana nan wani ubangijinka ke kaga a yau kai za ka yi wa kanka gobe kuma wa zai maka ubangiji to in kai wa kanka yau to shikenan zaka huta in an zo gaban ubangiji zai maka hisabi sai a duba sai a ga ai abin da za a bincika din babu duk ka bincika da kanka ka gyara shikenan zo ka shiga gidanku sai ka shiga aljanna wa kullama ahmalaha kuma gwargwadon watsi da kanka din da za ka yi a yau ishtadda alaihi hisabu gadan to lissafin gobe haka zai tsanani kayi watsi baka bincike baka gyaran ayyukan da kake aikata marasa kyau baka ƙara masu kyau to shikenan sai ka loda laifuka da yawa nan da zaka tsaya gaban ubangiji kayi kaza a'a ni ban yi ni ban ma san nayi ba sai a ce to bismillah shikenan sai mala'iku su shimfida littafi sai a bude da ka san bidiyo haka za a nuna maka shi irin bidiyo da kake da shi yanzu ga kanan kai kadai ga kanan kai da wani ga kanan kai da wance kun hada baki an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk a nuna maka ba abin da zaka iya koyewa har sai kai mamaki mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa illa ahsa wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada turan nan haka za a yi babu zancen an manta ubangiji baya zalunci abinda ba kai ba wallahi ba za a samu kashi a cikin lissafin aikin ka aikata marar kyau ba kuma abinda kai mai kyau Allah ba zai zalunce ka ya rage maka ladanka ba Allah ya fi kowa ihsani ya fi kowa kirki ya fi kowa tausayi ka yi kaɗan ya baka da yawa ya ninka maka ya ƙara ninka maka ya kalli zuciyarka ka yi niyyar yi ma ba kai ba an baka wa yake ba wannan mu'amalar a duniya in ba ubangiji ba niyya kawai ka ce zan yi kaza mai kyau sai baka samu dama ba to an baka ladanta babu dan adam da ke maka mu'amala da wannan domin babu dan adam din da ya san zuciyarka bal wani ba zai ganka ba yanzu ya ce ka ni ko na ga wani yana da alamar zai kyautata min yana da alamar ba zai yaudare ni ba akwai alama da fuskarsa cewa ya kintso zai bani kyautar wani abu za ka iya ganewa ba za ka iya ganewa ballantana ka ji daɗi har ku shirya da kai da shi ka ji kana son sa amma Allah shi ya san abin da ke cikin zukatan mutane ka yi niyya yankakkiyar niyya za ka aikata abu sai baka aikata ba saboda wani uzuri to sai a rubuta maka ai an san mutumin kirki ne bari a rubuta duk waɗannan abubuwan wallahi da mun kiyaye su muna sane da su da ba mu sakaci akan aikata aikin kirki ba kuma da ba mu sakaci akan jefa kanmu cikin aikata miyagun ayyuka ba wa yu'inuhu alaiha aiban daga cikin abubuwan har yanzu da za su taimaka maka wajen yi wa kanka hisabi ma'rifatuhu kai ka sani ma'ana ma'rifatuhu nan ana magana akan ka ne kai mana shi mutum ya sani anna ribha hadhihi tijarati cewa ribar wannan kasuwanci irin wannan kasuwancin da kake yi da wannan mayaudarin wato shine kanka al'amaratu bisu'i irin wannan kasuwancin ribar da za a samu ita ce suknal firdaus zama a aljanna wannan shine abin da ke ga mana da su zaman aljanna alfirdaus al'ala as'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min sukkaniha wan nazar ila wajhi ar-rabb subhanahu da kuma dubi da kallo zuwa ga fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wadda kallanta ya fi aljanna daɗi, fuskar Allah, ka ga Allah, haƙiƙanin Allah a zatinsa na haƙiƙa zai bayyana ga ‘yan aljanna su gan shi, don Allah waye baya son wannan. Shekara ka nawa a duniya, ka san kana da Ubangiji, ka je hisabi in kai ba mutumin kirki ba ne. sai dai a yi mahisabi a ƙare ba za ka ga zatin Allah ba mutum sai wuta ya zo ya rayu bai san ubangijinsa ba a duniya bai san shi ba a lahira Allah ya kau da shi ba zai gan shi ba ɗan aljanna kuwa ya san shi a duniya ya yarda da shi akwai shi ya yarda da rububiyarsa ya yarda da sunayensa da siffofinsa ya bauta masa shi kaɗai ya mutu ya je gare shi ya zo ya tambaye shi bayan ya sa shi aljanna ya ku ‘yan aljanna me kuke so su ce ya Allah ba ka sa fuskar mu ta yi fari ba ka ba mu ni'ima ka zaunar da mu a wannan gida me kuma za mu nema sai ya bayyana gare su sai su gan shi a hakikanin yadda Allah yake sai su ji cewa wannan abin da suka gani ya fi musu aljannar daɗi to in ka tuno wannan ita ce ribar kasuwancin da kake da kai da wannan halittar mana kanka din nan to ya kamata a ce hankalinka ya baka ka yi tunani ka zauna kai wannan hisabin in ko baka wannan hisabin gaskiya baka da hankali an yadda ko ba a yadda wa khasaratuha kuma ka yi tunani ba mun ji zancen riba ba to me faduwar wannan kasuwancin da ake yi wacce faduwa ake yi me ce ce faduwar wannan kasuwanci dukhulun nari wa khasaratuha dukhulun nari wal hijabu an rabbi ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil hasarar da za a samu a wannan kasuwancin shine shiga wuta ko a duniya wuta ba ta da daɗi ko a duniya wuta ba ta da daɗi ka duba a idanka in za a ce yau ka kalli gobara a wani gida ana yi ga mutan gidan sun kasa fitowa ka duba hatsarin da zaka zo wucewa wasu sun yi a mota mota ta kone ga dan adam ya kasa bude kofa ya fito ya kone kurmus wani kamar ya koma gawayi ka ji yadda tsikar jikinka take tashi to ka kalli irin wannan abun a ce kuma baka tuno cewa wutar jahannama tafi wannan sau ninkin ba ninkin ba ninkin kuma ka zauna kai sakaci har ka je ka faɗa ta kana da ranka yanzu an baka lokaci ka yi hisabi ka gyara aikinka mai kyau ka ƙara mummuna ka daina wanda an gaya maka cewa shiga aljanna can bima kuntum ta'maluna ne shiga wutan nan shi ma bima kuntum ta'maluna ne amma baka da hankalin da zaka yi hisabi in daina kaza mara kyau in ƙara kaza mai kyau gaskiya baka yi hankali ba an fahimci wannan to shine abin da yake faɗi dukhulun nari shine hasarar wal hijabu an rabbi ta'ala kuma ace an kange ka kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim shikenan sai a sai a kare mutane ya zama kana cikin waɗanda ba za su ga ubangiji ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin mene lamahjubu za a musu shamaki ba za su ga Allah ba al-imam shafi'i da wannan aya ya kafa hujja cewa lalle ana ganin Allah ran kiyama kuma sannan shine ma'anar wannan aya shine kafirai ba za su ga Allah ba da wannan aya kafa hujja ma'anar ta kuma kenan da sai ce fa idza tayaqqana hada in kana da yaqinin waɗannan abubuwa menene waɗannan abubuwa musamman wannan guda biyu cewa ribar kasuwancin nan da kuka kulla da sharakan nan da kuka kulla da kai da kanka ribar ta ita ce ka shiga aljanna kuma ka ga ubangijinka hasarar ta kuma ita ce shiga wuta kuma a kare ka daga kallon ubangijinka to hana alaihi hisabul yau in kana da yakinin wannan to hisabun nan zai ma sauki a yau kamar yaya ma'ana zaka kama hanya ka tafi duk inda za ka yi wa kanka hisabi to ba za ka yi sakaci ba za ka ga hisabin yi ma sauƙi duk abin da za ka yi sai ka duba sai ka lissafa in nai kaza na aikata kaza da wannan gabatawa wannan gabar da take jikina in na aikata kaza da ita to sakamakon shine Allah zai sa ni aljanna sallah azumi sadaka da sauransu in nai kaza da wannan gabatawa zina ce kallon banza ne kaza da kaza da kaza da kaza da waɗannan sakamakon shine shiga wuta to zaka ga cewa hisabin yi ma sauki zaka yi ta lissafi kana gyara abin da kake sai kuma ya zama gobe sai ka ji amma ka samu saukin sa saboda baka tsaya ka yi saka ji ba Allah sa ana fahimtar wannan misali mai kyau da kwatance da malam ya kawo mana dangane da muhasaba fa haqqun 'ala al-hazimi المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه نحك حقيني واجبيني على الحازم أكم متمن ليك تسأيي واتوان باجي لسكتي شيني حازمي المؤمن بالله واليوم الآخر wanda yake ya imani da Allah da ranar ƙarshe to kada ya gafala daga yi wa kansa hisabi wa tadyiqi alaiha fi harakatiha wa sakanatiha ka kuntata wa kanka wannan kan naka ka kuntata masa ka matsa masa wajen motsinsa da zamansa kawai ka ka kuntata kada kai masa wasa wa khataratiha da kuma abin da ke zuwa a kwakwalwar a zuciya na tunani shine khatarat wa khatawatiha ko khutuwatiha da kuma matakan da kake takawa zuwa inda zaka duk ka matsa wa kanka ba shine kai gudun duniya ba in zancen duniya ne zancen cin halal da cin haram me zaka yi ka kuntata wa kanka kai haƙuri da haram kada ka kai hannunka ka ɗauka ka sa ta a bakinka hannu ya ɗauka baki ya tauna hannu ya ɗauka ya aikata abin da zai aikata a sai kaza a sai kaza a gina gida a sai mota a yi waye a yi aure ta hanyar haram ko ka ɗauki farjinka ka sa inda ba daidai ba duk waɗanda tasarrufa gaba ɗayansu ka riƙa kula ka matsa wa kanka kar ka aikata abin da yake ba daidai ba wannan ƙuntatawar da za ka yi wa kanka kada ka ji daɗin nan na duniya saboda ka samu daɗin lahira shine kyakkyawan hisabin da zaka yi wa kanka in ko ka bar kanka ka aikata abin da kaga dama babu hisabi babu lissafi babu hange ba muraqaba ba kiyayewa ba babu bin diddigi to shikenan abin da ya biyo ya same ka ran kiyama kai ka ja yace fa kullu nafasin duk wani numfashi min anfasil umuri na numfashinka na wannan rayuwar jauharatun nafisatun la khatara laha to wani kaman kayan karo ne mai tsada kaman gwal ne mai tsada wanda yake babu hatsari tare da shi duk wani numfashi da zai fito ka shaƙe shi kuma ka fito da shi kai ka shaƙa ka fito da shi duk numfashin da za ka yi a rayuwarka to yana da muhimmanci sa zikirin Allah ciki sa tunani mai kyau sa imani da Allah sa gyara tsakaninka da ubangiji wajen mu'amala duk abin da kake a ciki a rayuwarka sai ke yace yumkinu an yushtara bihi kanzun min al-kunuzi wannan jauharar wannan numfashin zaka iya sayan taska daga cikin taskokin da la yatanahana imuhu abadal abadi domin dama me taskar da zamu saya aljanna yau aljanna ce wannan numfashin fa da aka baka da shi zaka sai wannan aljanna shi ita ce rayuwar da za a zo a maka hisabi akai kuma in ka tashi ka koma ga ubangiji dama za ka ga me ake tambayar ka ayyukanka ake tambayar ka ba abin da ka mallaka ba in ka ga an tambaye ka akan abin da ka mallaka to ana tambayar ka ne ta ina ka same shi kuma ya kai da shi amma ba za a ce maka me yasa baka mallaki kaza ba me yasa baka zama wani ba a cikin al'umma amma duk talaucinka sai an maka hisabi akan aikin da ka aikata nan karka zo ka ce wa iya masu kuɗi za a yi ma a'a duk talaucinka sai an tambaye ka ayyukanka daka babu hasara irin mai talauci kuma gashi ba imani ba gyaran aiki ya koma zuwa ga Allah Allah azabtar da shi gashi ba shi da kuɗin duniyar ma bai ballantana a ce ya ji daɗin duniya duniyar ba daɗi lahirar ma ba daɗi Allah ba ruwansa da ka mallaka ko baka mallaka ba duk talaucinka za a yi maka hisabi akan kayi shirka ko kayi tauhidi kayi sunna ko kayi bid'a ka yi saban Allah ko ka yi da'a duk talaucinka sai an tambaye ka akan waɗannan abubuwa a ce kenan me kamata ka gyara waɗannan abubuwa kai tauhidi kada kai shirka ka tsaya a sunna kar kai bid'a ka tsaya a da'ar Allah kar kai saban Allah shikenan Allah subhanahu wa ya ba mu tawfiki to sai ce fa ida'atu hadhihi al-anfas to zartar da waɗannan numfashi numfashi da Allah ya baka ka rayu أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلكته هلكه هلاكه كي ko kuma mutum ya sayi abin da zai halaka kansa da shi khusranun azim hasara ce babba ka sa kudinka ka sai abin da zai halaka ka ga suna ba sai an bada misali ko abubuwan da muke saya muke halaka kanmu da su a zamanin yanzu wanne ne yafi da waya da data ko ba abin da ya kai su a zamanin yanzu dai ba abin da ya kai su tunda waya yanzu zaka gani zaka ga waya a hannun almajiri wannan almajirin fa da ake ta program ake ta tausayin sa har ana tara kuɗi a saya masa bargo a kwanan nan a sanyin nan ana nan an buɗe account ana ta tambayar mutane a saya wa almajiri bargo to zaka samu almajiri yanzu da waya waya waya kuma smart waya ba ordinary waya ta kira ba smart smartphone ai kun san smartphone wanda za a yi browsing da ita almajiri zai tara yan uwansa almajirai a wani lungu su kalli wani abu Allah shi ya san menene shi to wannan irin abun fa wannan abun mutum ya sai abin da zai halaka kansa da shi gashi nan da yawa kuma a gidajenmu kayan kalle kallen nan ka fita aiki ka bar mata da yara an kawo wuta sai ba abin da suke murna irin a kawo wuta ka tafi ofis me suke kallo kana tambayar me ake kallo ka saita matarka akan kallon me za ta kalla ko ba ruwanka ƴaƴan me aka bari suke kallo a gaban iyayen duk wannan abun ta nan fa muke ɗaukar hanyar da mutum zai halaka kansa gida ya lalace a samu barna a koyi sata a koyi zina a koyi yaudarar addini duk ta hanyar waɗannan kayan kalle-kalle duk tashoshin nan kuma aka kintsa su yadda za a lalata mana a lalata family system a shigo da zinal mahari a cikin gidaje a yada pornography mutunci ya faɗi girman addini a zubar alkur'ani ba kima addinin gaba ɗaya ba a ganin su da kima ba imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai a zubda mutuncinsu neman tonan sirrinsu lalata musu matsayi a cikin al'umma yadda ba za su faɗa a ji ba duk waɗannan aina ke koyan su duk a wannan gidajen talabijin ɗin kuma da kanmu muka sayo da kuɗinmu duk wanda za a yi mu aure yanzu za a ɗora ma yayanta shi zai sai talabijin kuma haka bane wannan shi zai sai kaza wannan shi zai dole sai an sai waɗannan abubuwan an kawo in babu su uwa ce ta kuka yau ita an kai ta a talauce saboda babu wannan abin wanda sababbin abin da yake shine halaka mu kuma yana ta cinye mana addini a hankali a hankali a hankali tun muna tsammanin abin da wasa ne ga ya zama mana reality a cikin 'ya'yan mutanen da ba su fita waje ba ka samu mutum yana zagin addini ya daina addini bai yadda da Allah ba duk aina ya gani a waɗannan abu da ya tasace ya buɗe ya shiga facebook ya haɗu da wani ya ɗora shi a wani ya ɗora shi ya tura shi twitter da wannan su haɗu da wannan ya makale shi kaɗai a wata kwana ka ga ya riƙe waya yana ta karatun wasu abubuwa ba karatun abin da zai ganar da shi ko da gyaran aikinsa a ofis ba ne a'a abin da zai gyara setin kwakwalwarsa ne lalata masa shi in an ce mana gyaran aikinsa a ofis ina ba da misali ne ballantana kenan a ce gyaran lahirarsa ballantana abin da zai kusantar da shi ga Allah ballantana istighfari ballantana karatun alkur'ani duk waɗannan ba su ake zance ba galibin mutane abin da suke da wayoyinsu wallahi ba waɗannan abubuwan ba ne ko da za ka ganshi ya sa irin waɗannan programs na addini da meme yana ɓuya shi kaɗai za ka ba wannan abin yake ba haka ne ko ba haka muke ba wani abin mun sai abin da zai halaka mu ko ba mu saya ba wannan dai tasawuri ne kaɗan suranta mana yadda abin yake sai ce sayan abin da ko tozartar da waɗannan numfashi wannan numfashi da Allah ya baka ko me numfashin ya sayi abin da zai jawo masa halakarsa to khusranun azim hasara ce mai girma la yasmahu bi mithlihi illa ajhalun nasi to ku ji maganar malam babu wanda zai bari a yi masa haka sai wanda ya fi kowa jahilci a duniya numfashin da Allah ya baka ka bari ka yi wasa ka saba wa Allah da shi gaba ɗaya rayuwarka cikin saban Allah to babu mai aikata wannan sai ajhalun nasi wa ahmaquhum wa aqalluhum aqlan mutumin da yafi kowa jahilci a duniya yafi kowa wauta shugaban wawayen duniya shine ahmaquhum wa aqalluhum aqlan kuma yafi kowa raunin hankali ba garma garma bane kawai tabbataccen mahaukaci ne tunda ya yadda ya sayar wa kansa lalacewa ya sayo wa kansa abin da zai halaka shi ran kiyama ya yadda a sashi wuta ko ku kun dauka abin nan wasa ne ne dan adam ya dauki cewa alakan nan ta maganan nan ta a zauna a duniya a aikata aikin kirki za a shiga aljanna gaskiya ne wannan ko ƙarya ne a aikata mummuna za a shiga wuta gaskiya ne ko ƙarya ne to in mutum ya yarda da wannan abun kuma ya zauna yana wasa baya lissafi akan abin da yake aikatawa mai ilimi ne ko jahili wawa ne ko mai hankali wawa ne don haka in dai har baka iya wa kanka lissafin bari ka gyara dan duniyarka ta kyau lahirarka ma ta kyau ba to gaskiya baka san abin da ya kawo ka duniya ba to shine abin da yake nufi sai ce wa innama yadhharu lahu haqiqatu hadha al-khusran wannan haqiqanin khusrani haqiqanin tabewar haqiqanin hasarar da faduwar da yayi a kasuwancinsa zaka bayyana ne gare shi yawmat taghabuni ranar da ake wa mutane gabnu ranar da zaka yi tsammaci zaka ga abu ashe ba shi bane shine yawmut tagabu ka tsammaci ka aikata aikin alheri ashe ka bata shi da riya ka tsammaci zaka shiga aljanna sai ka ga ashe abubuwa tsewa sun lalata maka shiga wuta za a yi shine ma'anar tagabu ai ma wayo ka tsammaci za a yi kasuwanci ka ci riba sai ka wayi gari ashe ka faɗi shine ma'anar tagabu alghabnu kenan ai kasuwanci a yaudare ka ai kasuwanci ka faɗi kuma duk baka fahimta ba sai faɗuwar ta'u asalin ma'anar gabnu kenan da larabci Allah ya kira yawmal qiyama yawmat taghabun saboda wannan siffar kawai domin abin da kake tsammani ba shi zaka gani ba shi yasa ya kawo ayar Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowanne rai zai haɗu da abin da ya aikata na alheri gashi a halarce an kawo masa shi babu abin da ya kufce wa ma amilat min su'in abinda ta aikata mummuna kuwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida mummunan abu kuma ran zai yi burin ina ma a nesanta shi nesantawa mai nisa zamani mai nisa ko masafa mai nisa yace a ni ba ruwana da wannan ba ni na aikata ba haka mutum zai aikata to ina qad ghubida wa qad waqa'a fil khusrani walam yantabe bai fahimta ba abin bai bayyana ba gare shi sai a wannan rana to kada ka bari sai a ran kiyama ne zaka gane cewa ina ma ka kyautata aiki in dai kana da hankali tun yanzu kai wa kanka hisabi ka gyara abin da kake aikatawa marar kyau ka aikata mai kyau Allah subhanahu ta'ala ya samu dace wannan shine karshen wannan fasali ba babi ba fasali yanzu abin da malam zai shiga kuma bayanin shi yi wa kan kai hisabi ɗin nau'i nau'i ne amma kun fahimci wannan wanda ya gabata tsaye a fara na gaba ko a bari sai mako mai zuwa akwai lokaci minti na tsaye ku ci gaba yace faslun wa muhasabatu nafsi nau'ani yi wa kai hisabi ɗin nan nau'i biyu ne nau'i biyu ne iri biyu ne nau'un qabla al'amal wa nau'un ba'dahu akwai muhasabar da za ka yi wa kanka hisabi tun kafin ka aikata tun kafin ka aikata aiki sai ka yi wa kanka hisabi in an yi kaza me zai faru in an yi kaza me zai faru kaga baka yi bane ko wa nau'un ba'dahu akwai kuma hisabin da kake wa kanka bayan kayi aiki ai ba wannan uku dama ko kayi ne ko baka yi ba kafin kayi kayi wa kanka lissafi bayan kayi kai wa kanka lissafi to zai bayyana mana yace wa amman nau'ul awwal amma nau'i na farko na yi wa kai hisabi wanne kenan qabla al-amr kafin kai aiki fa huwa an ya tsifa ga yadda yake ka tsaya inda awwal himmatihi wa iradatihi tun farkon niyyarka da himmarka da iradarka lokacin da ka ƙudurci bari kai abu kaza to ka tsaya ask yourself tambayi kanka wannan tambayar da za ka yi kanka ita ce hisabin tunda ba ka riga ka aikata ba ga shi nan zai kawo mana wata fassara da wani malami ya yi mai kyau wato kyakkyawar fassara na ya za ka yi wa kanka hisabi kafin aiki ba mu sani ba ko lokacin zai ishe mu har mu gama ta amma dai mu fara mace ya ce ka fara tsayawa tun farkon niyyarka da iradarka da himma lokacin da ka himmatu za ka aikata abu wala yubadiru bil amali hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkihi kada ya gaggawar yin aikin har sai rinjayen yin ko rinjayen barin ya bayyana gare shi rinjayen in yi ne ko kada in yi to wannan ba ƙaramin hisabi ba ne ba wannan hisabin ne ya jawo mutumin da yake ba da labari daga cikin mutanen nan guda uku da kogo ya rufe su suke roƙon Allah a buɗe musu su fita suka ce kowa ya ambaci aikinsa na alheri shi ya tuno lokacin da ya kintsa zai yi lalata sai ya tuno ya fasa ta wannan tsayuwar su ya himmatu irada ta samu tawaffaratil asbabu ittifaqi ya samu sun hada zuciyarsu za su yi abin himman nan a lokacin himmar waqafa inda rabbihi fa sa'ala nafsahu sai tsaya tambayi kansa me zai faru in nayi wannan abu ya tuno ubangiji Allah fa ya hana wannan aiki sai ya miƙe yace kai na fasa yayi hisabi ko bai hisabi ba to wannan misali ne ne na hisabi qabla al-amal to sai duba ya gani rujihanin aikin ya aikata shine ya rinjaye ko kuwa ya fasa aikin shine ya fi rinjaye qala al-hasan al-hasan al-basri yana cewa rahimallahu abdan wa qafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghayrihi ta'akhkhar wannan shine misali kenan daya sai ce Allah ya ji kan bawan da zai tsaya yayin himmarsa zai aikata wani abu zai tsaya ya bincika ya tambaya fa in kana lillahi in wannan himmar aikin da zai aikata lillahi don Allah ne mabah ya ci gaba wa in kana li ghairihi in ku ba don Allah ba ya fasa wannan ku duba ku gani nan fa shi al-Hasan al-Basri ma nan ba fa yana magana ne akan wanda ya zo zai yi sako ya tuno ya fasa ba wannan ana kawo wannan asar din a wurin wa'azi akan riya aiki ne na kirki zai aikata sai ya tuno in dan Allah zan yi wannan abun sai ce to bari in ci gaba in ko ya ji wani abu na alamar riya ko ga mutane suna kallonsa saboda su yake yi wani abu ya taso masa shedan yana ziga shi ya burge mutane sai ce kai na fasa to wannan fa shi zancen ma da yake kenan ba zancen sabon Allah ba su ba sa kawo irin wannan ma zancen mutum ya zo yana wannan sai dai su gaya ma wasu dam amma nan su ne wa junansu wa'azi ne akan kyautata aiki da ikhlasi kar a shigariya to sai ce wa sharaha hadha ba'dhum wani daga cikin malamai yayi sharhin wannan fa qala sai yace idza taharrakat an-nafs li'amalin min al-a'mali wa hamma bihi al-'abdu wa qafa awwalan wa nadhara هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليه العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليه وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل مهتاجا إلى ذلك أم لا فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من, خسال من هذه الخصال وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح to in Allah kai mako mai zuwa za mu yi wannan zancen da na karanto saboda lokaci ya ƙure dole mu tsaya a nan ba in muka shiga wannan ba za mu iya kammala ba kuma wannan yadda ya taro dunkulallen ilimin nan bai kamata mu fara shi kuma ba a ji ƙarshensa a lokaci guda ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya taimake mu akan yi wa kanmu hisabi Allah ya gyara mana zuciyarmu Allah ya tsaftace mana ita Allah ya ba mu takawa da tsoronsa yadda in mun buya za mu aikata abin kirki mu daina mummuna ya Allah ka gafarta mana kuma abin da muka yi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik